أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka. yammacin ranar juma'a 24 ga watan juma'ar al'awwal shekara ta 445 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wacce zo ne da 8 ga watan disamba na shekara ta 2023 miladiya wannan shine zaman mu na biyu a cikin wannan darasi na karatun fiqhu bisa mazhabin imam malik wanda muna karanta littafin al-matnul akhbari wadda da hausa ake ce mishi ahalari a darasinmu na farko mun ji muƙaddima wacce take kunshe da tarihin marubucin littafin ashek abdurrahman bin muhammad sagir al-akhdari al-baskari sannan mun ji shimfiɗar farkon karatun littafin yanzu kuma insha Allah za mu ɗora zuwa abin da ya sauka mai littafin ya ce wala ya hillu lahu an yi akhirar taubata bai halatta ba ga baligi ya jinkirta tuba wala ya kula hata ya hadiyanin lahu kuma idan mutum ya ji an mishi wa'azi yana so zai tuba daga wani zunubi kada ya ce a'a aini kawai zan ta yi ne har sai sanda Allah ya shirye ni eh haka ne Allah shirye mai shirye bayinsa to amma cewa kai ta yin aikin sabo har sai ran da Allah ya shirye ka to wannan kuma ganganci ne da kuma saban Allah fadar hakan ma saban Allah fadar hakan ma saban Allah ne kamar yadda anan mai littafin yace fa innahu min alam fa innahu min alamati shiqai fadin haka cewa mutum ya ci gaba da sabawa Allah yace shi har sai ran da Allah ya shirye shi domin alamati shiƙa'i wannan yana daga cikin alamomin tsiyatuwa wato rashin arzikin lahira wal khizlani da taɓewa waɗamsil basirati da kuma toshewar basira don bana toshewar basira mutumin da ranka ba a hannunka yake ba yanzu nan Allah ya so sai ya fauce shi ba kuma yadda za ka yi to ina kake da wata dama da za ka ci za ka jinkirta tuba har sai ran da Allah ya shirye ka a tun da har ka ji wa'azi to shikenan kawai Allah dama ya baka dama imma shakiran wa imma kafura wa yajibu alaihi ya wajabta har ila yau dai akan shi shi baligi hifzu lisanihi ya kiyaye harshen sa min alfahasha'i daga alfasha menene alfasha duk wani abu wanda ya zarce iyaka to ya zama alfasha to amma a harshe na shari'a in an ce alfasha to yawanci ana nufin zina in kuma alfasha ta harshe ne to ana nufin irin su batsa irin su ashariya da sauransu da duk wani zance dai wanda mai kunya ba zai yi shi ba to wannan shine alfasha to wajibi ne ga baligi kiyaye harshen sa daga alfasha wal munkari al munkar dinnan kuma shine duk wani abin da shari'a ta kishi duk abin da a hankarce mutum ya san cewa wannan abin ba daidai bane to sunan shi munkari wal munkari da dukkan abin da shari'a ta kishi wal kalamil qabihi da mummunan zance kamar irin su yi wa kai mummunan fata irin su rantsarantsi da musu da jayayya da sauransu wannan duka yana daga cikin alkalamul qabihi a shari'a ma tana cikin kalamul qabihi wa imanit talaqi da rantsuwar saki rantsuwar saki munan a hausance za mu iya cewa ba mu santa ba to amma su larabawa sun santa shine kamar mutum suna zance da abokinsa ya ce masa gobe sarki zai zo misali gobe sarki zai zo garin nan sai abokin ya ce kai a'a ba garin nan zai zo ba gari kaza zai je sai ce to wallahi tallahi in gobe sarki bai zo garin nan ba matata ta saku in mutum ya faɗi wannan kai tsaye goben kuwa in dai sarkin bai zo ba to mata ta shi fata saku to irin wannan rantsuwar marar fasali ita ce aka hana ita ce aimanul dalak wanti haril muslim da cin mutuncin musulmi shi ma wannan haramun ne domin kowane musulmi yana da mutunci a gun Allah yana da mutuncin shi na musamman saboda haka haramun ne ka ci mutuncin dan uwanka musulmi wai hanatihi da kuma wulakantar da shi yana daga cikin nau'in wulakanta musulmi yi masa izgili yi masa ba'a gaya masa bakar magana da sauransu ko kuma mutum ya zo waje ya sako tufafin shi wanda shi yana ganin shi ne tufafinsa na ado kai kuma yana zuwa shi kenan sai ka fara kushe wannan tufafin da ke jikinsa to wannan yana daga cikin wulakantar da musulmi kuma haramun ne wasabbihi da kuma zagin musulmi ko da kuwa wani abu ya shiga tsakanin kai da shi to kada ka yi gaggawar zaginsa ko da sa'an ka ne barantana wanda ya fika barantana kuma shugaba a cikin al'umma kaga irin abubuwan da wasu ke yi na zagin shugabanni saboda bambancin ra'ayin siyasa da sauransu wannan ba daidai bane ya saba wa shari'a wata khuifihi da kuma tsoratar da musulmi fi ghairi haƙƙin shar'iyyin ba tare da haƙƙi na shari'a ba idan akwai haƙƙi na shari'a misali musulmin da yayi sata ko yayi kwaci ko kuma yayyankan aljihun wani misali ko yayi wa wani damfara ko kuma ya karɓi kuɗin wani ya ci bashi kenan ko aro ko ranci ya hana alhali yana da shi to irin wannan babu laifi shari'a ta ba da dama alƙali ko mai unguwa ko sarkin gari ko ɗan sanda ya tsoratar da shi ya gaya mashi magana da za ta razanar da shi domin a samu a karɓi haƙƙin wancan musulmin daga gare shi shari'a ta ba da damar a tsoratar da shi a gaya mashi duk wani zance wanda zai sa ya tsorata in ta kama ma a zage shi ko a yi masa ashar duka wannan yana daga cikin abin da shari'a ta yarjewa masu hukunci waya jibu alaihi ya wajabta a gare shi hibzu basarihi kiyaye ganinsa anin nazari ilal harami daga yin kallo zuwa ga haram menene yin kallo zuwa ga haram kallon dukkan abin da Allah bai halasta maka ka kalle shi ba wala yahillu lahu an yanzura ila muslimin bai halata ba gare shi shi baligi da ya duba zuwa ga wani musulmi bi nazaratin tuzihi da kallo irin wanda zai iya cutar da shi wannan musulmi ya daga cikin kallon da zai cutar da musulmi ka harari mutum ko kuma ka kura masa ido ka ki daukewa ko kuma ka yi mishi irin kallon nan na up and down to duk wannan kallo ne irin na wulakanci kuma zai cutar da shi illa an ya kona fasikan sai dai idan ya kasance shi wannan wanda za a kalla din fasiki ne to ya jibu hijiranu sai ya wajabta a kaurace mishi idan wani mutum ne wanda yake fasiki wato mai bayyanar da wani nau'i na saban Allah ko kuma wani mutum wanda ya shahara da yaudara da ha'inci to babu laifi in kai baka san shi ba wanda ya san shi in ya nuna maka shi to kai ta kallon shi kallon da zai sa ka gane shi ka shaida shi dan saboda kare ya zo kai din ya damfare ka ويجب عليه يا وجبت أغريش حفظ جميع جوارحه يكيا دكانن غبانسا مستطاع غرغدن ايكونسا كما يدعى الله سبحانه وتعالى يفعل cikin القرآن فاتقوا الله ما استطعتم ku tsoraci Allah wato ku kiyaye dokokinsa mastaɗatun gwargwadon yadda za ku iya to shi ne abin da aka fassara a nan cewa ya wajabta ga mutum ya kiyaye dukkan gaɓoɓin jikin shi gwargwadon yadda zai iya kowace gaɓa ma daga jikinsa wa an yi hibba lillahi kuma har ila yau ya wajabta ga mutum ya yi so domin Allah wayar guba lahu kuma ya yi ƙi domin Allah wayar ba lahu ya yarda da mutum ya yi farin ciki da shi domin Allah wayar baba lahu kuma ya yi fushi domin Allah waɗannan al'amuran guda hudu to malamai suka ce su ne ainihin tushe na samun walittaka a wurin Allah mutum ya zamto duk soyayya da zaka yi zaka yi ne domin Allah duk wata soyayya da zaka yi kana yin ta ne dan Allah duk wata kiyayya da zaka yi kana yin ta ne dan Allah duk wanda kake ji a zuciyarka ka yarda da shi ka yarda da shi ne dan Allah ba dan kallon wani abu na duniya ba duk wanda kuma kake kin shi a zuciyarka ko kake fushi da shi to kana yi ne domin Allah ba dan kai kanka ba domin ya zo a cikin isoshi cewa wani mutum wata rana a garinsu sai ya ga mutanen garin suna bautawa wata bishiya kawai rannan sai ya nemi gatari ya tafi cikin fushi saboda ya yi fushi domin Allah ya je zai sare wannan bishiyar sai suka haɗu da wani tsoho a hanya tsohon ya ce mishi ina za ka je ya ce zuwa zan yi in je in sare wannan bishiyar da mutane ke bautawa kuma bayan Allah sai ya ce mishi kar ka sare ya ce wallahi sai na sare ta ba za ka sare ba ya ce wallahi sai na sare kawai tsohon nan sai ya kama shi da fada da kokawa shi kuwa yana ɗaga shi sama ya fyaɗa shi da ƙasa sai ƙara komawa dai aka ci gaba da kokawa ya ƙara ɗaga shi sama ya fyaɗa shi da ƙasa sai da aka yi haka sau uku ƙarshe sai wannan tsoho ya ce masa to ka yi haƙuri kar ka sare bishiyar nan zan ba ka dirhami uku kullum ka farka daga bacci ka ɗaga fulanka ka duba za a ga dirhami uku ya ishe ka yace ya ishe ka cefa ne yace eh ya ishe ni ina to shikenan shikenan mutum sai ya saba gatarin shi a wuya sai ya koma gida ya koma gida dare na yi ya kwanta bacci da ya farka da safe yana ɗaga fulo sai ya ga dirhami uku kaga yarjejeniya ta fara aiki ya ɗiba ya je ya yi bishasharsa da shi tunda dirhami uku ko a yanzu akalla zai iya kaiwa kamar naira dubu goma sha biyu a ƙaramin misali kenan a babban misali kuma zai iya kaiwa irin wajejen dubu hamsin ma domin shi ne adadin sadaki rubu dinar dirhami hudu ne shi ne adadin sadaki daga dirhami uku tun da yanzu akalla sadakin yana kaiwa wajen dubu hamsin da uku da kaga akalla dai dirhami uku zai iya kaiwa wajejen dubu arba'in dubu talatin haka da wani abu ya ɗiba ya je ya yi bishashinsa wata washe garin ma yana ɗaga fulo sai ya ga kuɗi ya je ya yi bishashinsa a rana ta uku sai ya ga wayan ba komai a rana ta hudu ma sai ya ga wayan ba komai sai ce a a to haka mutumin nan zai mun kawai shi kenan sai ya sake ɗaukar gatari ce wallahi sai na sare ta ya fita domin ya je ya sare bishiya suka sake haɗuwa da wannan tsoho ita wasa malam me za ka yi ya ce bishiyan nan dai da ake bauta mata koma bayan Allah ita zan je in sare sai ya ce masa wallahi ba zai yiwu ka sare ba ya ce wancan karan ka ce karin sare za ka rika bani dirhami uku uku ka bani sau biyu sai ka dena saboda haka sai na je na sare kawai tsohon nan sai zai kama shi da kokawa kafin ka ce me wannan tsohon nan ya daga shi sama ya buga shi suka sake kama kokawa da tsohon nan ya sake daga shi sama ya buga shi da ƙasa sai aka tsaya sai ce malam ga ka tsoho amma ka rika kada ni ya ce aidan baka san ni ba ne ya ce aini ne shaidan ana bauta wa bishiya kuma bayan Allah ana shirka kenan kaji za ka sare ne kuma kaga ba zan so ka sare ba tunda mutane suna za suna bauta mata ba Allah ba kaga duk wanda ya bauta mata na wuta zai tafi ne kuma dama na wuta nake nema shi yasa na hana ka ka sare alƙawari kuma da na yi maka dama ya za a yi in cika maka alƙawari in ce shi ɗan ne ma ita to ai na ka da kai a wancan karan ya aka yi wannan karan na kasa ka da kai ita ai wancan karan ka fito ne ka yi fushi domin Allah shi sa sai Allah ya baka ƙarfi ya zama ka ka da ni ba yadda zan yi da kai a sannan din in ka ce dole sai ka je ka sare ta ma ba yadda zan yi da kai wannan alƙawarin da na maka na yaudara ne iya abin da zan iya maka kenan a sannan to amma wannan karan da kaga har na ka da kai saboda fushin da kai ba dan Allah bane dan abin duniyar ka ne dirhami ukun ka ne da baka gani ba kwana biyu shi yasa kai fushi ba domin Allah kai fushin ba to shi yasa shi so domin Allah da kuma ki domin Allah ibada ce mai zaman kansa mai zaman kanta insha Allah amin rabb masu soyayyar juna domin Allah Allah subhanahu ta'ala ya yi rantsuwa a cikin wani hadisi kudusi cewa sai ya zaunar da su a ƙarshen inuwar al'arshi a ranar da babu wata inuwa sai ita ko da a ce ɗayan cikin su yana mahudar rana ɗayan yana mafaɗar rana to a ranar kiyama sai Allah ya zaunar da ku ya ce maka wani ga wani ɗin nan fa wanda kake son shi domina to gashi nan yau suna daga cikin kuma mutum bakwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su a cikin wani ingantaccen hadisi cewa za su zauna a ƙarƙashin inuwar al'arshi masu soyayyar juna domin Allah saboda haka wajibi ne ya zamto so da ƙi da yarda da fushi ya zamto mutum zai yi su domin Allah wa ya mura bil ma'rufi kuma wajibi ne mutum ya umarni da aikin alkhairi idan ya gaba a yi wa yanha anil munkari kuma wajibi ne yayi hani daga mummunan abu wanda shari'a ta hana idan ya ga ana yin sa to ya tsaya ya hana kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman duk wani daga cikin ku wanda ya ga abin da ya saba wa shari'a ana yi to ya kokari ya canza wannan abin ta hanyar amfani da hannayensa in ba zai iya ba to ya yi amfani da harshensa wajen yin magana ya wa'azantar ya yi nasiha idan wannan ɗin ma duk ba zai iya ba to ya ƙi abin kawai a zuciya shi waya harmu alaihi alkazibu yin ƙarya ya haramta gare shi wal ghibatu da kuma giba giba shine gulma cin naman mutane mutum baya nan sai karkazancan sa mutum ya zo ya wuce karkazancan sa wato wannan kofa tana da fadi fa sosai giba din nan ya hada har kaga mutum gajere ce kai wannan mutum da gajarta yake ka ci naman sa fa kwarai da gaske nana Aisha radiyallahu anha suna magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce sai take ce masa hasbuka min safiya ya rasulullahi wannan safiya din ai ta ishe ka haka ce mace ka tana yar gajeriya kaza kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata kin ci namanta ce ya rasulullahi gajeriya ce fa yace eh kwarai ku kin ci namanta eh yace wannan kalmar da kika faɗa da za a ɗauke ta a jefa ta a cikin ruwan teku da gaba ɗaya sai ta lalata shi sai ta ɓata shi to yaya kake gani irin gulmar mu ta yanzu wanda wani ma kawai abin da mutum bai ji ba bai gani ba sai a yanko a faɗa mar kawai wani amar kazafi amar sharrin zina wani amar sharrin sata wani amar sharrin maita wani amar sharruka dai ga sun dai kala kala mutum bai ji ma bai gani ba haka kur gwalgibatu da kuma giba shine cin naman mutane wannan mimatu da annamimanci annamimanci shine mirance da kai yanzu anan ka ce min kaza ka ce min kaza ka ce min kaza mun yi wani mun yi wata magana muhimmiya shikenan sai kuma in dauka sai in je in gaya wa wani da niyyar bata tsakanin kai da shi to wannan shine annamimanci masu yin wannan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna daga cikin mafiya shan tsananin azabar kabari annamimanci wal kibru da girman kai girman kai shine ka rika jin kai kafi suwa na daraja kai kafi suwa na daraja ka rika ganin kanka a matsayin wani mai girman daraja wanda kafi sauran mutane kai kafi karfin kai kaza kai kafi karfin kai kaza wani ana fi karfin gaisa da shi hannu da hannu wane shi masu irin wannan halin kun kai ko ɗari ma a zaune haka zai zo ya wuce ya san ku kun san shi amma shi yana ganin ya fi karfin ya muku sallama to su ne masu girman kai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi ya ce babu wanda zai shiga aljanna alhali a cikin zuciyar shi akwai misqala zarratin gurgudan nauyin ƙwayar zarra na girman kai inda akwai a zuciyar mutum to ba zai shiga aljanna ba wal ujubu da takama shi ma nau'i ne na girman kai din shi ujubu shine mutum ya rika tafiya yana takama yana jin kawai babu abin da ke kayatar da shi in ba shi kan kansa ba war riya'u da kuma riya riya ita ce duk wani nau'in ibada wanda ake yi dan Allah kadai kai kuma ka rika yi dan mutane su gani su yabe ka ita ce riya wasu sum'atu da jiyarwa jiyarwa ita ce kai wani abun ka a koye sadaka ka je ka yi da naira dubu kaza shikenan kuma sai ka dawo kuma kana faɗa dan mutane su san wai kai kai azumi kake yi ba mu ba mu san duk kana azumi ba ai ka san yau litinin ni a dil litinin kaza kaza kaza to wannan shine sum'a ko kuma ka saba duk karfe ukun dare kana tashi kana yin ibadar ka ba wanda ya sani shikenan an zo ana tadi a ai ina ji sanda sanda zakaran nan ya cara bazan da aka kaza aka kaza ai ina ji kaza ai ni dai in karfe uku yayi ai na ai na zaune to kaga shikenan kai sum'a haramun ce nau'i ce ta riya kuma matsalar riya da sum'a shine idan aikinka ka yi shi ka samu lada irin kamar lada dubu daga lokacin da ka fito kuma ka zo kana gaya wa mutane don neman su yabe ka su gane kai wani mai tsoron Allah ne kai mai kaza ne mai kaza ne to ladan akalla in ka yi sa'a ka samu sauran ko lada uku ko lada biyar a cikin lada dubu ba duk sum'a ta zarge maka su shi kuwa mai riya a ran alkiyama lokacin da Allah subhanahu ta'ala yake raba wa mutane ladan su na wannan aiki sai ka zo kai ma dan a baka ladan sai gaba a kira sunanka ba sai ce wa mala'iku ah ya ni ba abin nawa ladan ba bayan kuma ni ma na yi wannan nau'in ibadar sai sai ai kai dan suwana da wani su yabe ka kake yi dan haka je ka wurin su su baka ladanka ka yi ne don a yabe ka a duniya kuma an yabe ka shi kenan wannan nake matuƙar jan hankalin yan uwanmu mahaddata alƙur'ani lallai ne wannan abin yana matuƙar ratsa mu mutum ya zamto ya je yana yin karatu a wani waje ko a taron 'yan siyasa ko a wani abu dai haka ko kuma ma koma a ina ne ka koma a gun musaffa ne mutum ya zamto dai yana yi ne kawai don mutane su yabe shi shi ka ana ai mana wane kenan akwai karatu wani ai shine gwaniwa ne to wannan ana ce ma gwani din kana gyada kai kana jin kamar kanka zai fashi to wannan din shine riyar ai gwaniwa ne kenan a cikin nau'in mutane uku waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai fara yi musu hisabi hadda mu mahadata alqur'ani na farko mutumin da Allah ya ba shi dukiya Allah zai ce a fito da shi sai ya ce mishi wani na baka dukiya na maka kaza na maka kaza na maka kaza mai kai da wannan dukiyar ya ce a ubangiji na yi ta ciyarwa na yi ta yin sadaka na yi ta yin kyauta sai Allah ya ce ƙarya kake yi ka yi a duniya don mutane su yabe ka su ce kai mai kyauta ne kuma an yabe ka a duniya shi kenan je ka mala'iku ku tafi da shi wuta ya tafi da shi wuta sai a kira na biyu mutum da Allah ya bawa karfi da lafiya Allah ya ce wa na baka karfi na baka lafiya a duniya mai kai da shi ubangiji fa ba wai dan bai sani bane dan saboda ya kama mutum ne da hujja ya ubangiji karfin da ka bani da lafiyar da ka bani na yi amfani da shi wajen yin jihadi don ɗaukaka addininka sai ubangiji ya ce mishi ƙarya kake yi ka yi jihari ne don a ce maka kai jarumi ne kuma an faɗa a duniya shi kenan je ka baka da lada mala'iku kai shi wuta sai na uku sai a fito da mahaddacin alkur'ani Allah ya ce masa wane na baka haddar alkur'ani na baka ilimi me kai da shi ya ubangiji ai na tsaye darare na yi ta karanta alkur'anin nan safiya da maraice don neman yardarka Allah ya ce ƙarya kake yi kai dai kayi karatunka ne don a ce wani akwai murya ai wani akwai tilawa to an yabe ka a duniya shi kenan je ka bari ku kai shi wuta to da ka lalle ne kaga shi kenan riya da sum'a manya-manyan lifuffuka ne wal hasadu da hasada ita hasada wato a cikin duka waɗannan zunuban hasada tana daga cikin mafi muni wayannan duka laifuffukan fa da malamin ahdar yake faɗa ya buga ne waɗanda suka nisantar da bawa daga samun yardar ubangijinsa kowanne ɗaya daga cikin nan da kake ji ya isa ya halakar da mutum amma babu mai saurin halakarwa kuma irin hasada ita hasada babbar matsalar ta shine cinyewa mutum aikin ladansa take yi aikin ladanka da kai yi din wanda kake fata Allah ya karba kuma ya karba din to sai hasada yanzu nan kai wani hasada sai ta koma baya ta cinye maka ladanka na bara da na bara waccan da na bana duka sai ka tashi fanko shi kuma wanda kake wa hasadar wannan hasadar da kake yi din ba za ta hana Allah ya bashi darajar da ya so ya bashi ba ba za ta hana Allah ya mishi arzikin da ya so ya mishi ba ba za ta hana Allah ya mishi daukakar da ya kaddara mishi zai samu ba kai ka tashi kenan a fankon banza ga kuma zubewar daraja a gun Allah ga zubewar daraja a gun shi wanda kake wa hasada mutukar ya gane hasada kake mar a kuma zubewar daraja a gun sauran jama'ar gari waɗanda suka fahimci cewa wani fa hasada yake wa wani kuma abu mafi muni shine hasada nan babu inda shedan ya fi kaita irin wajen mu almajirai mu almajirai masu harkar alkur'ani da kuma masu harkar faɗakarwa musamman abin da ya shafi ɓangaren ilimi haka kurin fa wani za ga haka kurin baka taka ma baka zubar barwa kawai wai dan me Allah zai maka kaza shikenan ya tsane ka saboda kawai kai Allah ya baka wani abin da shi watakila Allah bai bashi ba shikenan ba to ita dai hasada wato kamar zaki ne wanda an ka sake shi ka je ka cinyewa ne to kafin ya je ya cinye shin sai ya fara juyawa wurin ka tukunna ya fara cinye ka ya yi fata-fata da kai sannan in so sai ya bi wancan in ma har zai bi shi kuma abin mamakin da hasada ke da shi shine duk wanda ka ga yana wa wani hasada to ana nan ana nan sai wanda ake wa hasadan nan ya zo ya fi mai yi masa hasada wallahi wallahi malamai suka ce da a ce shi mai hasada ya san alherin da hasada shi ke janyo wa wanda yake wa hasada da babu wanda mutum zai wa hasada sai dan shi na cikinsa saboda ka hasada mugun ciwo ne wal bugudu da gaba gaba aka kurin ka kin wani mutum saboda wani dalili naka aka kurin bai taka maka ba bai zubar maka ba amma kamar ka kashe shi in ka gan shi ba za ka yi mara magana ba in yana wuri ko ka yi kowa magana shi dai ba za ka kula shi ba saboda kana gaba da shi in ya zo wucewa ya yi maka sallama ba za ka kula shi ba saboda kana gaba da shi ko me amfanin irin wannan uhu da masu yin gaba saboda siyasa a bar banza kana gaba kana kin mutane saboda siyasa alhali a gidanka babu abin naira miliyan ɗaya wanda wannan kayi shi ta dalilin siyasa ko ka sami shi ta dalilin siyasa masu ci a jikin siyasa su ba sa yin gabar za a gansu su kansu tare suke wane yana jam'iyya kaza wane yana jam'iyya kaza to idan wanan ya ci kafin kai magoyin bayansa ka je kai marmarna wancan wanda suka yi takarar tare ya riga ya buga ya masu murna abinda kai kuma ba za ka gane ba ko ƙanana a nan ƙasa kuna nan kuna ta gaba su kuma can bakinsu ɗaya kana nan kana nan an yi takara wane ya kada wane kun yi ta gaba da juna kuna sare-sare kuna faɗa da juna sai ka ji shi wanda kuke so ɗin wani wuce ganin an danne mara haƙƙi ɗin ana nan ana sai ka ji kuma ya koma jam'iyyar wancan sun haɗi ko kuma shi wancan zaɓaɓɓen ya dawo jam'iyyar shi shi kenan sun sun haɗi ko kuma nan an bar ku da kunya don haka gaba ba daidai ba ne ko akan menene war'uyatul fadli ala al-ghairi da ganin fifiko bisa wani kada ganin cewa kai kafi su wani da wani da wani wal hamzu da rada ko kuma da ya fice kana ya fitar wani kana cika ganin shi kaga shi ya tawo kaza kaza kaza wal lamzu da kikkirce yi da mutum ta hanyar amfani da idanu wal abasu da wasa wasu kuryatu da izgili izgili shine wulakanta wani abu mai daraja shine izgili zina da kuma yin zina nau'o'in da tun daga kan chatin na batsa ko yin zance na batsa ko kallon abubuwa na batsa duk wannan nau'o'i ne na zina ko taba matar da ba taka ba da sauransu wan nazaru ilal ajnabiyyati da duba ko kallo zuwa ga mace manisanciya an ce mace manisanciya ita ce matar da duk aure zai iya shiga tsakanin to ita ce ajnabiya gare ka eh ita ce kishiyar muharrama muharrama ita ce wacce har abada ko iyakai da ita kuka rage a duniya ba za ka aure ta ba babu aure tsakanin ku ita ce muharrama to wannan ita za ku iya zama wuri ɗaya da ita za ku iya zama daga kai sai ita za ka iya shiga inda take da sauransu ita ce kamar kanwar mahaifinka ko kanwar mahaifiyarka ko kanwarka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko yarka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko mahaifiyar matarka wannan duka muharramai ne gare ka yawwa ko agolarka yar gidan matarka ka kai uba ne gare ta ko yar ƙaninka ko yar yayanka kaga duk waɗannan muharramai ne gare ka zaka iya shiga wurinsu za su iya shigowa wurinka da dai sauransu ko iya kai da ita kuka rage a duniya babu aure tsakaninku yawwa to ita kuma ajnabiya kishiyar wannan ne ita ce duk matar da ba ta cikin waɗannan da lissafa to haramun ne kai ta kallanta wata lazuzu bi kalamiha da kuma jin daɗin zance da ita to kaga anan akwai tambihi mai ƙarfi sosai zuwa ga 'yan mata da samari musamman masu keɓancewa waje guda a ta yin hira da kuma mu iyaye waɗanda muna kallo wani ƙato zai zo ya gefance da 'yarka har sha biyun dare suna zaune a lungu wai hira suke wace irin hira saboda Allah ayin dai mutum dan Allah yake neman 'yarka neman ta yake yi da aure to kai mishi izini ya rika zuwa da yamma in dai ba ko wani uzuri yake na kasuwanci ko na aikin gwamnati wanda ba shi da damar zuwa da yamman ba to ya zo shi da yamma ido na ganin ido yau to wannan shine abin da ya fi amma irin abubuwan da ake yanzu na baɗala ai abin ya ɓaci wallahi abin ya ɓaci ta kaga yanzu akwai waɗanda ba ma hirar haka ba har chatin ana yi saurayi da budurwa chatin na batsa sai ya ɗauki hoton al'aurarsa ya nuna mata ya tura mata a waya ita ma ta ɗauki hoton guraren tsaraici na jikinta ta tura mishi haka duk wannan lalacewa ce abin abin yayi yawa saboda haka zance taɗi tsakanin saurayi da budurwa wannan ba laifi ba ne to amma irin abubuwan da ake a yanzu abin ya ɓaci wallahi mu dai da lokacin muna ƙanana abin da muka sani sannan muna da yayu mata na zo an yi sallama da yayarka to ba fa za ta fita ita kadai ba sai dai ta tafi tare da kai kananta wanda kai baka san komai ba za su zauna su ta zancen su kai dai kana tsakiya ba ka taba ganin kuma ga saurayi ga budurwa ga ka faɗi shiga ta ba za ka taba gani ba wallahi wannan duk baɗalar ta fara yawaituwa ne daga lokacin da fina-finan hausa suka shigo cikin al'umma irin kamar daga shekara 25 zuwa yanzu amma daga shekara 25 zuwa baya ko hoto kake da shi na biki ko na wani abu inda mata ne a jiki don Allah ka ɗauka ka duba tun daga kamar 1997 abin da ya yi baya in Allah ya da za ka ga tufafin da ke jikin matan rigar aƙalla ta kai kusan gwiwa ba za ka taɓa ganin tufafin nan irin na tsirara-tsirara ɗin nan a jikin mata ba a wancan lokutan saboda sannan ɗin akwai sauran kunya nazar ilal ajnabiya kallo zuwa ga mace manisanciya haramun ne wata lazur bi karamiya da jin daɗin zance da ita haramun ne wa akalu amwalin nasu bi ghairi dibi nafsin da cin dukiyar mutane ba tare da san ransu ba ba tare da san zuciya sun so suka baka ba wannan ya hada tun daga kan damfara 419 zuwa ga kwace sata da sauransu duka wannan cin dukiyar mutane ne ba tare da san ransu ba wal aklu bi shafa'a da kuma ci da ceto shine ka zo ka ce wa mutane kana cikin wani bala'i da Allah su taimaka maka nan taimaka maka kuma alhali ƙarya kake yi aw bi dini ko kuma ci da addini shine ka zo ka ce ai ana gina masallacin juma'a a garin ku an turo ka ne neman taimako a tara maka kuɗi ka je ka cinye duk wannan haramun ne watakiru salati ana auqatiya da jinkirta sallah bisa lokutanta a jinkirta azhar ko la'asar ya zamto sun kai har dab da magriba wannan haramun ne ko jinkirta sallar asubahi ya zamto har rana ta fito baka yi ta ba shi ma haramun ne ko jinkirta sallar magriba da isha'i ya zamto har alfajir ya fito baka yi ta ba wannan haramun ne wala hillu lahu suhbatu fasiqin bi halata bagare shi baligi yayi abota da fasiki fasiki shine duk wani mai bayyanar da wani nau'i na ayyukan da Allah ya haramta kamar mashayin giya mashayin wiwi mashayin kwaya mazinaci dan luwadi duk wannan fasikai ne mai cin kuɗin ruwa shi ma wannan fasiki ne mai yawan rantsa-rantsa na ƙarya shi ma wannan fasiki ne mutumin da ya shahara wajen cin kuɗin ruwa shi ma wannan fasiki ne to bai halatta kai abota da su ba wala mujarasatuhu haka nan bai halatta ka zauna wuri ɗaya da shi ba li ghairi baruratin ba tare da larura ba idan larura ce ta hada kamar a masallaci ko a cikin mota motar haya ko a wajen wani taro sai ga ka gashi to wannan larura ce ta hada wannan babu komai amma ka zauna wuri ɗaya a ganin ku tare wannan ba daidai bane wala ya darbu ridal makhluqina ba zai nemi yaddar ababen halitta ba bisa hadil khaliqi ta hanyar saba wa mahalicci qala Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin Allah da manzansa shi ya fi cancanta su nemi yardarsa in sun kasance mu'minai wallahu a'lam insha Allah anan zamu dakata da fatan abin da muka faɗi shi daidai Allah shi ba mu ladansa wani muka kuskure Allah shi yafi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik